بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجاءت تبت على سبحانه وتعالى بساك راية وبساك رمضان الرحمن والمجلسين يعني بدرة يملك كتاب الاسم المسلم وانا مسلا سنة بدرة على جامع الرحمة بإيدي تسجيل النبوي قبل الدم اليوم توقس بوطن ربيع الأول إجراء لم كان المدير بيوم إلى أربعين توقس والليل إلى عشرين ليلة توقس ميلادية بيوم وشهر شدة wanda muke karatu a wanda littafi na cikin musulun wanda a yau za mu tashi sabon fasari ko sabon babi wanda ma na yi masu matashiya da du'a da hannu wani hasan wato karatu kuma yau zai magana ne a kan irin koyarwar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau al'ummarsa ya nuna musu irin addu'a da mutum ya samu kansa cikin bakin ciki da damuwa wato tashin hankali zai saboda bawa cikin wata rayuwar allah ya halice mutu da za a iya da rabar da kowane irin ciwo ciwon nan ko a jikin ka ko a zuciya ko a dukiya ko a iyali ko a lafiya da ke a asibiti sai a ce jini saya ya samu kaza ya samu kaza da ciwo wanda wannan sai ya yi sanadiyar rasa rayuwarsa ko wani bangare da ke misali da ke to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya bi sifarsa ta sha faɗa Allah ya faɗa cewa annabi yana da tausayi ga al'ummarsa tunda yanayi yana zuwa ciki wani wani cikin da ya wuce wani kuma yana jin tsoron wani abu nan da wani zai faru shi akwai kuma damuwa da take zauna tare da mutum dindindin yana cikin ta musamman ta iyali kaga mutum kai da saman da gidansa za a iya ci da wani kawai ya samu yin zama cewa laifi zai samu wannan damuwar da za su zama tare shi a kai da duk wani mun annabi ya ba mu malu domin sai ta samu nutsuwa za mu ta samu nutsuwa ana da ka ci zuciya mai dukkan lafiyar ka ta zauna lafiya dan kaso casa'in na mutanen da za ka ga suna hawa suna damuwa da hawan damuwa ce damuwa ce tashin hankali bakin ciki sai an bai koya shi sa sai malam yau abin matashiya cewa du'a ul hamdi wal hasan aka ce alhamdu aka ce alhasan ana cewa alhamdu idan ka duba a nasu cikin damuwa bakin ciki tashin hankali to kusan abu ne guda ɗaya kalma ta ne mutarabi ba sai dai malamai sun bambanta su cewa idan aka ce alkar ko alham shi ne bakin ciki wanda ya haɗu da turne ke wasu zuciya da tsanani da tsanani bakin ciki da tsanani wanda da ke ce ta kuma yau shi ne alkar akwai kuma alham da alhazan idan aka ce alhamdu malamai suka ce shi ne tashin hankali da mutum da bakin cikin da mutum ke samu mutum a kowane abu da rashin daɗi tunanin zai same shi nan gaba to wannan tunanin da wannan tashin hankalin shi ake ce masa alhamdu akwai kuma alhazan shi ne bakin cikin wani abu da ya same ka mara daɗi ya riga ya faru in mutum ya tuna shi don mai sa ma ake kaza an na samu asarar nan ya wata gagara ma asara ta sai dinga tuna ne ya aka aka ba hanyar abin ya faru in ya tuna sai abin ya dinga sa masa bakin ciki da damuwa to duk kowanne ne dai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu magani farkon karatun a cikin wannan littafin shine hadisin da Imam Ahmad ya fitar a cikin musnad ɗinsa Allah ya ma Imam Ahmad rahma Ibn Hibban ya ce hadisi ne ingantacce daga babban sahabin manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud Allah ya dada Abdullahi dan Mas'ud قال yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن باب ونباوة da damuwa ko bakin ciki ko tashin hankali zai same shi in dai ya karanta wannan addu'ar to Allah subhanahu wata'ala zai tafi masa da wannan bakin ciki zai yaye masa sai kuma ya kawo masa alkhairin da yafi wannan abu sai ya mai a gurbinsa za a share ma damuwar aima maganinta ji manzo Allah sallallahu sai kuma Allah ya kawo ma abun farin ciki a gurbin wannan abu haka manzo Allah ya ce in dai ka karanta to haka sai ka karanta shi kana mai lura da ma'anar da wannan addu'a da wannan zikiri ya tattara shine mu duba littafin sai manzo Allah ya ce wanda ya ce Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ونن ما محمد يروي حديث شيخ ناصر الدين الألباني إن قد حديث أتكن الكلم الطيب لا كوغا الدعاء ذكر عند طو أما مبما نسا sai ka gane abinda zai jawo wannan yayewar damuwa yayewar damuwa tana gushewa ne daga zuciya idan mutum ya koma komawa ta gaskiya wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa Allah shi ba kowa ba ne ya ƙasƙantar da kai a gaban Allah ya yadda ya ɗora al'amarinsa ga baki ɗaya ka cukan ga wajen Allah ya ba wa Allah cewa Allah ka kake da ƙudura a kan abin da ya same ni tafi da shi ma ka kake da ƙudura a kansa ka gane sunayen da za ka roƙi Allah da su da irin kirarin da ya kamata kai masa idan ka yi wannan to za ka samu nutsuwa a cikin zuciyarka shi ne abin da wannan zikiri ya tanada abin da annabi ya ce ka ce shi ne Allahumma ya Ubangiji da inda ka janci Allahumma manasa ya Allah shi aka cire yaɗin shi aka kawo ta gaba kamar da ita mimun shi ne ake cewa Allahumma ya Ubangiji inni abduka, ni da wannan matsalar ta sama, wannan bakin cikin da damuwa ya sama ni bawanka. Kaga al'itirafi bil ubudiyya kana furci da tabbatawa kai bawa ne. Sai ka ce wa Allah ibnu abdika ba ni kare ba ne bawan naka, babana ma bawanka ne, ɗan bawanka ne ni, ibnu amatika ɗan baiwaka da babana da babata duk su ma bayanka ne. ka mallake ni ba ni kaɗai ka mallaka ba ka mallaki iyayena ma cikakken bawa kenan an mallake shi an mallaki iyayensa nasu yati biyadi makwarkwadana mabin fi ya hukumu duk hukuncin da ka zarta a kaina yayi kana nuna Allah kai din duk abin da ya zarta ma
ina tawassali duwayen da sunaye me kuke so an tija'alin qur'ana rabi'a Allah ka sanya alƙur'ani littafin naka ya zama hanyar wajen sanyin zuciya da na karanta bakin cikin layi Allah ka sanya alƙur'ani ya zama wajen sanyin zuciya ta nura sadari Allah ka sa alƙur'ani da zan karanta ya haskaka min kirjina
wajala a huzini Allah ka sanya ya zama bakin cikin nan da ya dame ni ya sa ya zama sanadiyar kore shi wa zahaba hammi damuwar da take tattare da ni Allah ka sanya alqur'ani ya zama maganinta wannan shine zikirin da kaga kana kamawa me zaka yi kenan sai ka bude qur'ani duk inda ka bude ka karanta ka ce Allah qur'anin ya zama sanadiyar tafi da damuwa zalace wanda ya wannan karatun ya yi wannan zikirin a kan damuwar da ta dame shi sai manzala yake cewa illa azhaballahu hammahu Allah zai tafi da damuwar tasa wa abdalahu makanahu wa abdalahu makana huznihi farha wajen bakin cikin nan da ya samu da damuwa sai Allah ya mayar masa da shi farin ciki kana karatun nan sai ka ji farin ciki ya zo maka domin ka yi tawassuli ka ce ƙur'ani ki sa ya zama mun tafiyar damuwa sai kaga Allah ya tafi da damuwar taka sai farin ciki ya zo qalu sai sahabban manzon Allah da ya ga musu haka suna zaune sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah yan bagilana an nata'allama haula alkalimat ai ko ya kamata mu mu haddace wannan kalmomin ya ya ma'aikin Allah ya kamata mu koyo su mu kiyaye domin ba wanda ba shi da bakin ciki da damuwa Kala ajal sai annabi ce kwarai kuwa yan bagi liman hunna an ya ta'allama hunna ba ku ba ma duk wanda ya ji wannan zikirin ya kamata ya koya ya haddace ya dinga kuma aiki da ita ku gashi abin da annabi ya ce yanzu kun ji annabi ce wanda ya ji ya kamata ya koya ya dinga yi ba wanda ba shi da damuwa ba wanda ba shi da bakin ciki ba wanda ba shi da abinda wato Allah yake jarabasa shi ko a gida ko a lafiya ko a jiki ko a dukiya ko a abokin mu'amala damuwar da abokin mu'amala ka yake kama ko abokin aikinka sai ka karanta sai kuma kana gama kawa ka bude wani shafi na Qur'ani ko da fatiha ce ka karanta sai ka ce Allah na karanta Qur'ani abinda na roke ka gashi na aini tunda annabi ya ce in ka karanta bage cikin ka zai tafi damuwar ka za ta tafi to sai ka dinga karanta wannan hadisi ne ingantacce kaga kenan wato wannan yana nuna maka a cikin wannan doguwar karatu cewa Allah yana da sunaye kenan kala-kala kuma ba a sawa Allah suna sai dai shi ya ce sunansa kenan a ƙur'ani ya kawo ko kuma hadisi annabi ya ce sunan Allah kaza amma kai ba za ka ƙirƙira wa Allah wani suna ba akwai hadisi da ya zo wanda manzala yake cewa wato Allah yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna mana wanda ya kiyaye su mana wanda ka ɗauki kowane suna a cikin 99 nan kai aiki da kai amfani da sunan a wajen buƙatar ka to Allah subhanahu wataala zai sa ka ka shiga aljanna mana kana da buƙatar rahma sai kai amfani da suna wanda ya daidai da wannan rahmar wanda yake kaza amfani gane ai sannan akwai sunayen da Allah yake banci annabawansa su shi su kaɗai suka sani ba sa cikin alkur'ani sannan akwai sunaye da Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai ya bawa kansa saninsu ba casa'in da taran ba ne kaɗai sunayen Allah kuma wannan da muke ta liƙa su ɗin nan casa'in da tara daga Allahu zuwa asaburu a cikinsu akwai wanda ba sunan Allah ba domin akwai kamar yadda tabbata malamai sun cire ba a sawa Allah suna sai dai shi ya ce alƙur'ani ya kawo sunayen Allah mazalla a cikin hadisi ya kawo sunayen Allah wannan da ake imamu turmizi ya kawo hadisi cewa mazalla sallam ya ce Allah na da sunaye 99 ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye su da halal janna iya nan ne magana annabi imamu turmizi shi kawo cewa su ne Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim har zuwa wannan daga ruwayar wanda ya ruwaito shine ya damfara wannan sai aka haɗe ta da magana annabi shi iya magana annabi wanda ya kiyaye ta zai shiga aljanna sai aka jona a kai sai aka kawo to a ciki akwai sunayen Allah amma akwai wanda ya tabbata ba sunayen Allah ba ne an canja wani abu ne misali Allah ya ce a Allahu nuru samawati wal ard Allahu nuru samawati alqur'ani cewa Allah shine mai hasken samai to amma a ciki sai kaga an ware an ce an-nur sunan Allah babu kuma an-nur sunan Allah shi Allah cewa yi nurus samawati ku gane sai dai ka ce Allah kai ma nurus samawati wal ard amma ba ka ce masa an-nur an fahimci maganar kamar sunan al-muhyi al-mumit mai rayawa mai kashewa ba sunan Allah ba kuma yana cikin sunayen wannan hali abin ko shi ma mai kokari ne wani malami ya tsara sunayen wacce sai da tara ya rage mana wahala to a cikin alkur'ani Allah yana cewa mai yuhyi wa yumitu go Allah mai yuhyi yana rayawa wa yumitu wannan menene fili ne ko suna ne aiki ne ko suna ne yuhyi suna ne ko aiki ne aiki ne Allah yana rayawa yana kashewa to sai ya dauki aikin sai ya juya shi sai mai da shi almuhyi almumitu mai rayawa mai kashewa amma ba Allah bane ba za ka gani ba a cikin alqur'ani ba za ka gani a cikin hadisi almuhyi almumitu ba za ka gani a cikin hadisi sannan almu'izzu almudhillu hadisi na ciko amma ba sunan Allah ba shi ma fi'ili aka dauka sai aka juya shi sai ya koma suna ba Allah ya ce kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u sai aka ce mai wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu shine sai aka dauka al-mu'izzu al-mudhillu mimakon yace wa tu'izzu ba kaga fi'ili ne shine aka sa shi al-mu'izzu al-mudhillu an gane ai to za a samu wajen guda 20 da wani abu a cikin wayannan ba sunaye ba juya su aka daga fi'ili suka koma suna amma kuma fa a cikin qur'ani da hadisin akwai guda ɗarin ko sama da ɗarin ingatattu sun tabbata su ya kamata mutum ya kiyaye su zai tawassuli sai ya su an gane amma wannan da muka saba da su za ka gani a ofisoshi da waye da waye wanda ƙarshen sa as-sabur din nan ba akwai wanda babu su a ciki an gane ko akwai wanda ba saboda ka a kiyaye in Allah ya yarda in ban manta ba za mu samu sai a yan media su ba su su rubuta wanda suke ingantattun wanda suke wanda muka saba da su din a yi makin cewa wannan ba sunan Allah ba wannan dan mutum koda za kana da shi a gida in ka zo tawassuli kan kai tawassuli da wannan an fa gane ba a sawa Allah suna ko a kirkiro masa insha Allah yamma sai kun tuna mu karin mu tana sai fitar ga wanda suke ingantattu wanda in ka koma ƙur'ani da hadisi duk da akwai su guda 99 wannan kuma da muka saba da su ina ne wanda ba shi ba don ka kowa ya zama yana da ilimin ko akan wannan don ka zama cewa ka yi abin da yake shi ne daidai Allah ya samu dace don haka kenan mu kiyaye wannan addu'a mai daɗi wadda kowa in ya karanta ta jiya ne ko shekarun jiya wani dan abu ya bata mar ina zuwa na karanta kafin minti kaza na mamanta da ba tunda manzon Allah haka yace inda yake Allah zai sai ma canji kana yi ka koma kuma ka karanta ko da sura ɗaya ce a cikin Al-Qur'ani mu sake fassara don kowa ya kiyaye manata abinda zaka ce idan damuwa ta kama ka Allahumma ya ubangiji inni abduka ni din mai matsalar mai damuwar bawanka ne bawanka ne babana ba bawanka ne ibnu amatika dan baiwaka ne babata ma baiwaka ce kaga nan kaga mai wa Allah wato kaskan da kai cewa kai ba kowa bane face bawa dan bawa dan baiwa nasiyati biyadi an nasiya nan kenan ba kwarkwada ta ga baki daya na hannunka ne duk yadda ka wujijjika mu duk hukuncin da ka zarta a kaina yayi idan ka banna a cikin wannan damuwar babu damuwa aikinka ne ni din naka ne adalun fi qada'uk hukuncin da ka zartar a kaina babu zalunci a ciki adalci domin ni na san nayi laifi ko da baka tuno laifin da kai ba Allah ka kama ni ne saboda laifin da ni ka ja ka samu wannan damuwar da bude ciki saboda laifin da ni so haka duk hukuncin da ka zarta a kaina ubangiji adalci kai yanzu ka yi shimfiɗa wanda abin da Allah yake so kenan ka kasan in za ka yi duk addu'ar da za ka yi ka fara shimfiɗa da kaskantar da kai a gaban Allah cewa kai ba kowa ba ne kai bawa ne mai laifi ne ka zo fadar mai karamci mai baiwa mai afuwa mai gafara mai haƙuri haka annabi ya ce koya muku kuna san Allah ya dinga amsa muku ku dinga yi masa kirari kuma ya cancanci kirarin ya cancanci a mai kirari da makirari da mabambadanci ka ziga shi Allah yana son a ziga shi in ka ziga shi daidai kai gaskiya ka faɗa ba irin ziga ta ga ma shi yawan ziga shi na san ƙarya nake shi ma ya san ƙarya nake ka ziga mutum kawai ka san ba haka bane amma Allah walillahi al-mathalul a'la kirari da zaka yi masa da cincina ya cancanci haka to ka kaskantar da kanka a gaban Allah Allah ni ba komai bane to me kake so kamar nan ka gama kirarin me kake bukata sai ka ce as'aluka ina roƙonka ya ubangiji bi kulli bi kulli ina tawassali da duk wani suna huwa laka wanda ke naka ne ba wani ne ya sama ba kai ka sa wa kanka sunanka ne ya Allah sammaita bihi nafsak wanda ka sa wa kanka Allah ka ce sunanka ar-rahman ina tawassali da wannan sunan aw anzaltahu fi kitabi ya Allah ina tawassali da sunan da yake ka saukar da shi a cikin littafinka alqur'ani ko at-taura ko injila duk sunayen da ka sa wa kanka a cikin littafin da ka saukar Allah ina tawassali da su aw allamtahu ahadan min khalqi Allah ina tawassali da duk wani sunan da ka sanar da wani bawa daga cikin bayinka ka koya masa aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak Allah ina tawassali da duk wani suna wanda ka keɓanci kanka da shi kai kadai ka san shi wanda yake sunanka ne ina san ya Allah an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi Allah ka sanya al-qur'ani ya zama wajen hutun zuciyata, wajen jin daɗi, wajen yanayin rabi'a, idan larawa suka ce rabi'a shi ne yanayi irin na damuna, an yi limshi ba rana ba sanyi ba tsari. Kun san akwai wani yanayi yanzu a damuna, kai kanka ka fito ka ce sai ka ci alan da mai. Duk ba rana ba kuma sanyi ba mai cuto. Yanayin an nan yab ba kura. Yanayin sai ka ga abin sha'awa ai muna ganin wannan shi ake cewa rabi'a Allah ka sanya alkur'ani ya zama wajen hutu wajen danshi wajen jin daɗi na zuciyata wa nura sadri Allah ka sanya alkur'ani ya zama haske ga kirjina na karanta shi yanzu zuciya sallallahu kamata mu koya yace kware kuwa ba ma ku duk wanda ya ji wannan addu'ar ya kamata ya koye ta idan gai sau haka annabi ya ce duk mu koya mu dinga ka haddace ta yanzu mu ta haddatu ba in an jima ka bi ta jibi ka bi ta shikenan wata ran sai ka ji ka ta iya ta gaba gida to wannan shine zikirin farko a wannan babu sai zikiri na biyu da malam ya kawo mana shine zikirin Anas dan Malik Anas dan Malik mun sani sahabin manzon Allah ne annabi ya zo madina babarsa ta ɗauko shi ta kawo shi wajen wajen wajen wajen anas wajen anas ta kawo shi wajen annabi cewa ga yaro na nan ɗan madina ne ummu sulaim ita ce babarsa matar abu talha abu talha shi ne mijin babar anas sau haka sai da ya zauna shekara tara ko goma yana annabi hidima ya ce tsawon hidimata da zamana ne da annabi bai taɓa ce min me isa ba kai kaza ba ko kuma me isa kai kaza saboda iya kyakkyawan mu'amala ta manzo Allah sallallahu to shi ya rawaito wannan hadisi Anas dan Malik yake cewa annabi ne ya ce da mijin babata Abu Talha sanda annabi zai tafi yakin Khaibar sai yake ce da shi ya Abu ya Abu Talha je ka ka samu mana a cikin yaran ku na Madina samu mun wani da zai dinga min hidima zan fita yakin Khaibar ya zama yana tare da ni da hidima da ta kama zama cewa shi yake mu sai ya zo yi cito ya sai ya taho gida sai ya ɗauki anas ɗan matarsa ba ɗansa ba ne me ake cewa ne in mace ta zo da agola to shi babarsa ce ta zo gidan aure da shi to sai sai ce to ai ba wanda ya cancanta tunda yana lokacin anas ya ce a lokacin ban kai munzalin balaga ba na da girma ya kai shekara goma sha ɗaya sha ya ce haka ina na san aka ga ɗan shekara goma sha ɗaya sha biya zai yin hidima sai ce sai ya ɗauke da ya goya ni sai muka tafi wajen manzan Allah sallam ya ce to ga anas je mana hidima daman kuma ɗan aikin gidan annabi amma wannan tafiya za a yi wani aiki ne na daban annabi ya ce a samu shi anas ya ce sai na zama tare da manzan Allah da aka fita khaibar khaibar gari ne na yahudawa wanda yake ya kamar kilomita 150 daga madina yanzu aka je sham nan suka je sai mazala ya je ya kasu to anas yake cewa mun tafi tare da manzon Allah wato wannan yakin sai ya zama wannan masa hidima zan miko masa abin alwala zan miko masa takalminsa da annabi ya tsaya ya cire takalmi ne da dauka rike sai anas yake cewa to amma a duk wannan duk inda annabi zai zauna ko zai tashi sai na ji ya karanta wannan zikirin zai tashi sai in ji ya karanta zai zauna sai in ji yana ya ce ina jin annabi yana ta yinta a haka ya haddace ta yaro matashi ga kuma ya haɗu da albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da lokacin da babarsa ta kawo shi wajen annabi ta ce gashi na kawo ma ɗana ya ma hidima ya zama ɗan aikin gidanka almajirin gidanka sai manzon Allah ya masa addu'a ya masa wasu addu'o'i masa ya ce ya ubangiji ka ba shi rayuwa mai tsaho ka ba shi arziki mai yawa ka ba shi rayuwa mai tsaho kai mata albarka ka ba shi ‘ya'ya masu albarka Allah kuma ka azurta shi da aljanna anas yake cewa a dab da lokacin da zai rasu yake cewa duk adoyin da annabi yi min din na gansu saura guda ɗaya ya sa shi aljanna ya ce ita ma ina fatan za ka faru sahabin annabi ko ai dan aljanna ne eh an gama Allah ya ce radiyallahu anhu ba haka bane yace Allah ya ce ya manzo Allah ya ce Allah ya yi arziki na da yayana albarka yace a Madina kaf gonar dabino da kowa yake da ita shekara so ɗaya take yin dabino so ɗaya kowa yake yanke dabinansa ya ce amma ni gona ta dabino so biyu nake yin kasa a shekara so biyu nake cire dabino a shekara a ko anan kowa ai shekara dabino so ɗaya ne ai to gonar ana so biyu yake yankewa kaga an samu arziki da yace akfir waladahu annabi ya ce Allah ka yawata ƴaƴansa yace a yanzu din nan da nake ba ku labari banda ƴaƴana na ciki jikokina a haka na binne mutum 250 jikoki kawai banda yaya ce na binne mutum 250 sannan maza Allah ce Allah ba shi tsawon rayuwa sai da shekara 100 shi ne sahabi na ƙarshe a cikin sabon mazala da ya bar duniya shekararsa 100 a duniya don haka sai ya ce saura guda ɗaya Allah ya ce manzo Allah ya ce wa ajkhilhul janna Allah ka sa shi aljanna yace ina jiranta duk ragowar na gani to Anas yake cewa duk wannan tafiyar da muka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi a yakin Khaibar duk sai na ji ya ce shi ma wannan addu'a ce ta bakin ciki da yayi damuwa ga masu nauyin wanda ake ake bin su bashi mu duba me manzo Allah yake karantawa Anas ya ce sai na ji manzo Allah yana cewa اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال وانا حديث سيد البخاري يكاوش ما الإمام البخاري يكاوش أتكين إن قاتت للتافنسا abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Anas yace ina kasance ina yi wa manzo Allah hidima to duk inda aka zauna sai na ji ya karanta wannan addu'ar yana yawan karanta ta yana cewa Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan ya Allah ina neman ka tsare ni daga damuwa da bakin ciki Allah kai mun maganin damuwa da bakin ciki wal ajizi wal kasali Allah ka tsare ni daga kasawa kana son ka yi alkhairi amma ka kasa don rashin lafiya ko don rashin wani tunani ko don wani abu ne Allah karka jarrabe ni da gajiyawa abin da zai gajiyar da ni da yin aiki alkhairi Allah karka jarrabe ni da shi wal kasali Allah ka kiyaye ni kuma daga kasala kasala kuma kana da ikon yin ka samu damar yin amma kasala ta hana kai shine kasala kana da damar yi ka ki Allah ka tsare ni daga yin kasala wajen aiwatar da wani abu na alkhairi walbukhuli waljubun Allah ka kiyaye ni daga rowa kar zama warwaci duk abin da yake na alkhairi wajen cewa Allah kar ka san zama mai rowa dan Allah ya ce wa man yuka shu'a nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda duk Allah ya kare shi baya yi wa kansa rowa to wannan ya rabota baya yin rowa akan kansa baya yin rowa akan mutane to ya rabota waljubuni ya ubangiji Allah ka kare ni daga raki tsoron aiwatar da alkhairi tsoron ka faɗa gaskiya duk abu da ke na gaskiya na daidai Allah kar ka sa in kasa faɗa shi ne tsoro tsoron da zai hana nan faɗa gaskiya ko aiwatar da alkhairi wa zala'id daidai Allah ka kiyaye ni daga nauyin bashi Allah kar ka bari bashi ya taru a kaina kuma in kasa biya kuma masu neman kuɗin kuma su dinga damuna ba shi mara daɗi shi ne babu gashi da yawa ga kuma tambaya to ya daga mutum diyanar ki tsoro ya yi mai yawa babu ga nauyi ga bashin da nauyi da yawa ga kuma masu tambaya wannan ya bugo waya yana rufewa wancan ya bugo waya wancan bai san wancan ba yake jika mahaɗa baki suke sai ga mutum yana kallon waya yana jin tsoron wani ana rigin masu ga gaban sayawa dam masu mun bashi to kana cewa ya ubangiji Allah ka tsare ni daga nauyin bashi ma'ana kada bashi ya mun nauyi in kasa biya kuma a dinga bibiyar sai na biya ka san mutanen ba su da fikin karɓar bashi wannan yana mu'amala wannan ya bashi shadda wancan ya bashi atamfa wancan ya bashi kananzir wancan ya bashi da ya hada kudin sun yawa to da an ji labari ya ce wa bai gas cewa ba wani ba ya wada ba su suka sun mai wa wani ya hada kuta ake cewa ko wani ya samu matsala fa sai ka ji ya tuwa guje neman kudinsa wancan ma da ya ji shi ma sai ya tuwa guje wancan ma da an ce ba shi da shi kuma kunto nema kun gane rashin fikin Allah cewa wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara in kuna bin mutum bashi bashi da shi to ku daga maka ba sai ya samu kai ku ko sannan ake biyo mutum san da aka ce babu wai sannan kuma ake bi kaga ba fikin ba ai abin da Allah ya ce Allah cewa wa in kana zu usratin idan kuna bin mutum bashi kuma bashi da shi fa nazaratu ku daga masa kafa ila maisara sai kun ji ya samu kudin sai ya samu hali sai ku je ku nema sai Allah ce wa anta saddaqu khairul lakum da za ku yafe masa ma yafi da za ku yafe masa ma yafi yafi muku alkhairi dan Allah zai biya ku to wannan yafi ya ce kuma da wahala sai ka ga wani ce shi ba zai yafi zai ta jira sai an samu ko ba samu bai ta makamar waya waya wani ma ba haka zai tsaya ba sai ya tafi ya haɗo da hukuma sai kama shi a rufe shi ko ba samu an sako shi wani ma ya kama shi ya rufe shi kuma babu kuma hikima yi babu a tun da aka kama shi na ɗaya babu sai ka taya shi kuma abin da muke manta ba ma taiwa wanda muke bin su bashi ba ma taya su da addu'a sai dai ma jafa'i ai ka dage ka zauna ya ubangiji ina bin wani bashi Allah ka hore masa yadda zai samu ko ka bashi ikon ya biya ni bai ma sani ba haka ya kamata kai masa wane ya taba kaza ya Allah ka yaye masa wannan bashin da yake kansa Allah ka bashi ikon biya ka hore masa ka sa kuma in ya samu ya tuna da ni ya biya ni amma Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza Allah ya yake ji kuma to ya lalace ta ina zaka samu naka ai ba hikima ciki kun gane akwai hadisi masu dadi masu bishara ga masu saukin bin bashi manzo Allah ya ce inna Allah yuhibbu 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wasamhan idan ƙtara. Allah yana son bawon da yake da sauƙi wajen siyowa, sauƙi wajen siya. Ma'ana, karkace sai ka matsa ka zuba riba da yawa. Kai kuma kar mai siya karkace sai ka kai mutum ƙurewa, ka ƙwaƙule, ka ƙwaƙule, ‘yan riba da zai ci maka ana masa. Ka san wani zai siyan ma ne kawai bai ciniki ba, amma bai ci riba ba. To, kakkai wa mutum wannan. Sannan in ka zo neman bashi ka yi magana mai daɗi in ka zo biya ma ka yi magana mai daɗi kai da za ka karɓi bashin ka kaje wani lokaci ya yi a babu tuga Allah ya hore da Allah an samu a yi ƙoƙari ba baƙan magana domin ka ci mutuncin wanda yake akwai wani abu in ka ci mutuncin kana bin mutum bashi kai masa wulaƙanci kai masa kaza kai masa kaza har Allah ya sa kuma ya samu ya biya ka kai yanzu ba ya biya ka ba cin mutuncin kuma sai ka biya shi kai kuma don ba ce ka ci mutuncinsa sai ciko ya biyo shi ne matsalar kuma sau da yawa idan mutum ya ci mutuncin mutum a kan kudi musamman abokin ma'amala ne da wuya bai dawo ta rashi kuma ya bukaci shi sai mutilkar ayyamu sai Allah ya juya abu sau aka abu a hankula ka duba asalin abin da ya haɗa ku ai yadda ce da amincewa to an samu akasi ko da ba shi da kirki an samu akasi amma kai da kyakkyawan niyyar da kai so haka sai ka bi don ka samu wannan ladan zala yana ce mana an yi wani mutum ɗan kasuwa a zamanin da ya gabata ɗan kasuwa ne yana ba wa mutane kaya bashi sai lokacin biya ya yi sai ya tura yaransa da littafi ga sunan wani ga su sai ya ce ku je duk wanda kuka je bashi da shi kar ku ko gaya masu magana sake faɗar lokaci a rubuta kar ku gaya masu ya fi masa muka yi samu Allah sai ya fi mana in ya fito tun sa ba harka kuɗi ne ba shi da lokacin zumunci ko wani ba shi da tarin lada kwatsa hanzu ya mutu mala'ikau aka duba baya wani irin masu lokacin sallan nan sai a haɗa azar da rasa can da yamma ana ta lissafi ba shi da wani tarin lada an yi hanyar wutar da shi sai Allah ce ku haka ba shi ba ne wannan in ya tura yaransa neman bashi yana cewa kar su ga kowa bakan magana su kyale shi mutum ya ce babu ya samu wani lokacin ya ce eh ya ce a to yau ma bayan mu afuwa mu ma masa afuwa mu ya kamata mu masa mun masa afuwa kai shi aljanna afuwar da yake wa bayan mu mu ma mun masa wani hadisi ma mai daɗi shi ma manzala sallallahu ya ce man nafasa an qarimi duk wanda ya daga wanda yake bin bashi ya daga masa gaba bai matsa shi ba bai takura shi ba sun wani aka takura shi yana ganin ka sai gaban sai faɗi in ya gano ka daga cin tabbatar ba ka gan shi ba sai ya canja hanya baya san ba kuwa an mantuna iyayenmu na da can da kakanni za ka ji an ce mutum ya bar gari saboda ana bin sa bashi ba sake ganin sa ba ya gudu ya bar iyalinsa mazala ce wanda ya ɗagawa wanda yake bi bashi ƙafa au maha'an ko ya rage masa ko ma ya shi a goge ya yafe masa mazala ya ce kana fi zillal arshi yau malƙiyama a ranar alƙiyama akwai inuwa guda ɗaya ta al'arshi shi ma za a kai shi wajen anan zai zauna baya cikin rana saboda ya yafe wa mutum ya daga masa gaba a sassauta hadisi yana cikin sayyid targhib ko wani hadisi mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man yassara ala mu'sir duk wanda ya sauƙaƙa wa wanda yake bi bashi ya daga masa gaba bai matsa masa ba bai zage shi ba bai ci mutuncinsa ba yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai buɗa masa zai yalwata masa tun daga duniya har lahira ana son mutum ya zama mai sauki ba ci ake kaka nema haƙinka ba amma abu ta hanyar da ya kamata da mutuntawa da girmamawa ware ya dinga jin kunyaka da ya dinga ganin cewa kai masa rashin mutunci ware ya zama sarki an fahimci magana to sannan kai kuma ba ce kana da shi ka hana ba haramun ne kana da shi ka hana kuma kana haramun ne zalunci ne ji maza matsalul ghani zul wanda yake da shi yake biya annabi ya ce zalunci zalunci ne bare bashi yana tada hankali yana hana bacci yana hana bacci dan akwai zamanin da yazo manzo sallam baya yin sallah an aka kawo gawan ya tambaya ana bin sa bashi yana kun san da aka zo da wani za a yi masa sallah sai maza Allah ya ce ana bin sa bashi suka ce ana bin sa nawa dinari guda biyu annabi ya ce ku masa sallah ni ba zan masa sai Abu Qatada al-Ansari ya ce ya Rasulullah ad-dinaran alayya kaji malam mutanen Madina wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mutum Madina ya ce ya Rasulullah na dauki nauyi ni zan biya yace ka dauki nauyi shi ba ruwansa yace haka ne ya ma'aikin Allah yace to sai manzala ya ja sai ya sallar tun da yanzu kuma nauyin bashin ya dawo kanwa a bukata da bukata da ya ce kwana ɗaya kwana biyu sai muka haɗu da manzala sai manzala yake cewa ma fa'ala dinaran ya ce a bukata da ya magan dinarin nan guda biyu ake shi ya ce aina biya masa ya ma'aikin Allah ya ce to zai huta yan zai huta manzala ce wanda ya ci bashi yana nufin biya Allah zai taimake shi biya masa wanda ya karɓi bashi mutane daman tun farko da zai karɓa don ya danne ne ya cinye Allah zai hana masa masu ya biya Allah ba zai bashi ba hanyar da zai samu kuma ko ya mutu Allah sai ya tambaye shi yana daga cikin abubuwan da yake damun mutum a cikin kabari amma Allah ya biya maka Allah yana ka manzo Allah ya ce in kana da niyyar biyar ko baka samu ba ka mutu to Allah sai ya biya ma zaka kwanta lafiya a cikin kabari in dai da niyyar biyar to haka duk wanda zai karba ya san da niyya na biya amma in babu niyya to wannan kuma matsala ce kun san akwai wanda suke cin bashi har da gwamnati sai a ce ai ba a biya to haka tunda ba a biya bare ya karba ba wanda zai tambaye ka to wannan ta sai ka biya ko a lahira kuma ranar biyan ba kuɗi eh ban ji ba a gwamnatin waiwa zai biyawa a lahiran ka ke wada? ai a duniya ba suna sa a biya ba ko? idan sun ba da bashi suna cewa akwai inda za a biya wajen da aka karba shi za a biya wajen da aka karba su za a biya amma mutum bai biya ba suna na kaza ga nan ba akawun kaza kaza ana zo biya kuma babu su in ka biya shi kenan za a baka rasi ai ka biya ko shi ya sa aljihunsa kai dai ka biya a wajen kaga kenan aro karɓar bashi halal ne tun daga annabi ya je ya karɓa ya ce dubu arba'in annabi ya karɓa waje na yau duke ka albarka inna ma jaza'u salaf alhamdu wal ada sakamakon da mutumin da ya ci bashi ya tashi biya ya goye godiya ya kuma biya wannan shine abin da ya kamata yanzu na biya kuma na gode Allah ya wa iyalinka albarka Allah ya wa duke ka albarka haka ake son mutum in ya baka dukiyarsa ko kyauta ko bashi ya masa wannan addu'a barakallahu laka fi ahlika wa malik an gane haddace wannan addu'a tunda kowa za a iya samu in ma baka ci bashi ba wani zai iya baka kyauta wani abu sai kai masa wannan addu'a Allah ya iyalinka albarka Allah ya dukiyarka albarka haka ake so a sai a so a yi saboda haka wannan addu'ar ta wato jibgiwar bashi wato muhimmiya ce yana daga cikin azkarin da ake son kai da safe da yamma kullun annabi ya fito daga gidansa bayan bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw asilla aw usalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya sai kuma ya karanta wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jibni wa dala'i ad-dayn Allah ka kiyaye ni ga nauyin bashi wa ghalabatir rijal Allah karka bari mutane su zalunce ni dan suna bina bashi kasan wani zai zo na yi kare mutum sun da ke saboda yana bin sa bashi yi masa status shi ne zalunci kana bin mutum bashi ba ce ka ci mutuncinsa ba mutuncinsa ya fi dukiya mutuncin mutum ya fi dukiya saboda haka ka kushe a hankali ya ba ba Allah yana bin ka bashi ba bashi nawa Allah yake bin mu bashi nawa yake bin mu ka taɓa ji ya tambaye ka amma ba akwai ranar tambaya Allah ya ce, Ahsahu Allahu nasu, ina bin su bashi yana na rubuta waje na su sun manta. Allah kirka yi mana wani. Ƙur'ani gashi nan mana ta karanta. Ahsahu Allahu, Allah ya ce, ina nan da shi a rubuce, wani su su ku sun manta. An ce kai sallah kan lokaci kaƙi, kowar kuna mitin, kana lissafi, a cilla da asar sai dabbe magarba. an ce kai sallah a cikin sau a cikin jami kana bakin kantinka ana biyu koma kana amsawa wani ma ka ganshi akan akan akan akan kurkura ana sallah yana kan kurkura da singileti wani aka ganshi ba da singileti ke sallah ya zai Allah ya karɓi Allah na tuba singileti wani za ka ganshi haka ya karamin nan wanda ke ke sallah kaga wani da da da da da da kayan makanakancinsa kacakata kuma yana sallah ko bai kuka ɗauki Allah ne Allah cewa ya hudu zinataku inda kulli masjid duk sallah da za ku yi annabi Allah ya ce ku yi kwalliya ku yi ado abinda yake nuna ma matsayinka a wajen Allah yadda kai ka ba wa Allah matsayi yanzu wanda ya zo da singileti ya tsaye sallah a gaban Allah matsayin Allah kenan a wajensa to shi ma matsayinsa kenan a wajen Allah kun gane maganar wanda ya dane ya dane kan a kurkura a kantin kwari ko kofawan bai ana sallah yana bi anan matsayinsa Allah a wajensa shi ma haka matsayin sai yake a wajen Allah kuna gane maganar yadda ka ɗauki Allah haka shi ma zai ɗauke ka idan akwai masu benci kana cikin kanti kana sallah wani ya shigo kana uhun ya tsaya uhun kaga ba sallah kake ba ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi ba zai yi kana da zuciya biyu a cikin kowa zuciya ɗaya ce ko sallah kake ko ba sallah ko ga mutum yana zikiri yana yana zikiri da cirbi yana ja kuma yana hira da wani to me kake yi hira ko zikirin zuciya ɗaya ce an fahimci maganar to duwayen nan ba su suka ne irinsu irinsu suna da yawa ana bubbuɗawa sai ka juka wani ɓangaren so a kiyaye ka kiyaye waye Allah sallah tana shan wahala a kasuwa Allah duk wanda ya je kasuwa zai tana mugun shan wahala gigita ta suke kowa da yadda gina ma yake musallabi ci bai cika ba kowa ya ce yadda gina ma shi sa Allah ce fa wailul lil musallina masu sallan masu yan musu azab alladina hum an salatihim sune wanda ba sa sallah daidai ko haka kai sallah daidai kai kulliya kai tirare inda ba za ka je gaban shugaba ba ko gwamna ko sarki ko wajen sirkinka kace kace ko kaka zo wajen Allah ko dan Allah ya an ce yana da hakuri to ai cewa yi sai ya ga dama zai karba ko inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqina wannan baya nuna takawa ka fito da singil wannan wulakanci ne zo singile ciki ce za ka yi sallah mulaƙanci ne rashin ganin girman Allah ne duk mai haka da Allah ya daina daina fitowa sallah asuba da rigar bacci ka kwanta da ita ba kayan da yake datti da wuri irin kayan da kake kwanciya da shi wani haka zai fito kuma wani baya asuba ki haka zai zo sallah to matsayin ka kenan fa a wajen Allah yadda kai haka kake so mutum mu gyara annabi ya ce mana ita ce farkon abin da za a yi mana hisabi in ta yi daidai abubuwanka duk rago aikinka sai a yi ma vip vip treatment wuce idan ba ta daidai ba manzala ce sai an duba ma komai komai sai an yi dalla-dalla da shi kuma zala ce kuma mannu kishal hisab uthib duk wanda sai aka ce sai an sai an zazzage shi zala ce wallahi ba zai sha ba kun gane to ka tsaya ka gyara sallarka Allah ya zama yana da girma a idanka shine mai baka shine mai cin yayi ne kaza ka tana da wannan tana da ubangiji in ka san Allah ya yadda ka san shi ka huta zaka ji daɗi ba abin da zai dame kai shaki baka da kokowa aljihunka amma a ganka kana cikin walwala wani bai san me kake ciki ba kana cikin gida ka ce Allah jiya ba an tashi ba kokowa ba gida ga shi zaka dinga magana da shi ko ba ku yi magana da Allah bane a dinga ka dinga magana da shi kai tsaye wallahi kai tsaye kana gaya masa jiya ba a ci bayan Allah jiya kuma ko kuma sati guda ko kwana goma Allah haka ake ake cin abincin da shi nan dai garugar eh a ba a sallah ba ba a sallah ba wanda yake yawancin mu matsalar mu ba ma addu'a sai sai ta sallah abinda muke ta fama da shi kenan muke ta san mutane ku gane akwai lokaci da ake wara na addu'a kawai kai minti talatin awa ɗaya hannunka a tsaye kai ta gaya wa Allah matsalar mu sai an yi sallah ake addu'a ana gama salati goma ga annabi ulhuwallahu faqil falake da nasi Allah kai mana kaza duk gabaki ɗaya addu'a ba ta wuce minti biyar mai tsaho kenan shikenan sai wata sallar kai da Allah ne da kansa yake cewa ud'uni astajib lakum in hase wani guga zana ya ku bayina ku roke ni zan amsa muku wanda suke innal ladina yastakbiruna an ibadati wanda suke girman kai ba sa roƙota sayadkhuluna jahannama dakhiri ana son ka samu wani lokaci musamman da daddare lokacin da ba mai damunka yara na bacci duniyan ma bacci take tsit a lokacin duk nizalin da kake da gaske kake bara don ba abin da yake raba ma hankali lokacin kiyamun laili ka tashi karfe uku uku da rabi amma ba sai kai fada da shi nan ka yi salloli sannan sai ka zauna addu'a ko da ta minti talatin ce sannan ƙarshen minti ishirin ko sha biyar ka ta istighfari haka ake yi wannan addu'ar da za ka yi a nan ne za ka yi bayanin komai wannan shirhin ka yi dalla-dalla in ka gudu wannan kana yi wata na rantse da Allah za ka ga canji za ka ga bukatunka duk sun biya muna ta maimaita ya mullar don ita ce wato ya ke cewa ganau ne ba jiyau ba an gane duk wanda ya gwada wallahi sai ya ji daɗi kuma ga ƙarin lafiya duk wanda ya kyamun lafiya kyamun laili yana da lafiya cututtukan nan ba shi ga biyan bukata ga shi ko ka tashi ko ba ko kwabo ba abin da zai dame ka za ka tashi kuma da nishaɗi duk in ji manzan Allah ga biyan bukata ga gafarar zunubi ga shiga fadar Allah sai an zo kuma abin da kake roƙa sai an baka ne abin da kake jin tsoro yake damunka sai an kautan ma shi in ta zai ma jiki ka huta duk sanda za ka ga mutane sun shiga ɗimuwa kallon su kake wani ke damun su ne ke damun su kuma babu wani bakin ciki da zai zo ya tsaya ma wai kwana biyu kwana uku wala babu shi saboda ka san Allah dan ya jarrabe ka da wannan kuma me yi ma da kuma ku sani cewa jarraba ba tana nufin ba a son ka ba me yiwa akwai wani mataki da zaka taka si shi kuma sai an bi ta kan kayoyi wannan jarraba da ake ma ita ce kayar an ka hakura kan ce Allah ne ka mai da al'amarin ka ci gaba da addu'a wuf sai a ji ka sama waccan kujerar ce so haka ka daina sa wani abu da ka kasa samu kuma kana ta neman abu ka kasa samu da yawa ba shi da amfani an ba ka ƙarshen abu bai da alkhairi shi sa ake ta dakaliya har yanzu baka samu ba kuma ka sa ka damuwa a cikin zuciyarka idan ka sa damuwa ka dinga kuma tuno alherin da Allah yake ka tuna gashi lafiyar kalau ka zo masallaci za ka fita yanzu ka hau motarka ka yi hanyar unguwarku ka shiga gidanka kai kaɗai ba a yi ma jagoranci ba kwanaki muna tare da zare ta su karatun bypass wani alisun na unguwa ya je dubiya yi da ya zo nan titi sai ya rasa ina ne hanyar gidansa kuma daga inda ya manta ba hanyar gidan nasu zuwa gidansa kwata-kwata minti goma ya kai shi gidansa sai ya jiyo karatun da muke sai ya taho masallacin ya zauna aka yi karatu muka yi sallah kwana jin an yi sati biyu da muka gama sallah sai ya zo je na algafata ba muka gaisa suna nawa ne na je ziyara wallahi kuma na manta hanyar unguwa na ce ai na kake ce a hotoro ku duba bypass hotoro bypass ba ita ma hotoron ba ce wacce hotoron ya ce da na ce to ga tashi yana ganin sa shi ya san shi shi ya san shi amma ya ce wallahi da ya fito ya rasa ina ne hanyar gida an cire fiyus wannan kaɗai nema ce zinan kowa shi ya kawo kansa kuma yanzu kana fita ka san ina ka aje babur ka san motar ka ka san babur ɗinka ka san hanyar da za ka tuka je gida ita kaɗai in aka baka da wannan nema ce sai ka ce Allah na gode wannan ɗan damuwar da ba a samu ba za ka ba mu an mana tseko ne saboda wani dalili kuma haka tsarin Allah yake a duniya in ba wannan sai in dakatar da wannan layin